أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائب الحائض أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta litinin a yau muna shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 20 da da nawa da uku 23 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya wannan shine zai zama darasinmu na biyar kenan a wannan shekara saboda jiya ba mu samu damar gabatar da karatu ba Allah ya sa ka shine alkhairi gare mu a darasin mu na shekaran jiya kenan mun tsaya ƙarshen aya ta 187 a cikin suratul baqara wanda yau kenan insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 188 Allah ta'ala ya mana jagoranci ya sa mu karanta daidai mu fahimci daidai mu yi aiki da shi Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka cikin rayuwar mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Allah subhanahu wata'ala bayan ya gama yi mana bayani akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi da abin da yake da alaka da azumi da abubuwan da aka halatta wa mai azumi da abubuwan da aka haramta wa mai azumi Allah sai biyu baya da bayani mai muhimmanci Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar zalunci ta hanyar keta ta hanya mara kyau wa tudlu biha ila al hukam kada ku dinga ɗeban dukiyoyinku kuna miƙa su zuwa ga masu hukunci tsakaninku zuwa ga hukuma ko zuwa ga alkalai masu hukunci tsakaninsu tsakaninku litakulu fariqan min amwalin nasi bil batil bil ithmi saboda fuci wani bangare na dukiyoyin mutane ta hanyar sabon Allah ta hanyar zalunci wa antum ta'lamun alhali kuna sani wannan ayar a malamai sun ce Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar akan wasu mutane guda biyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi husuma tsakaninsu na farko shine Imrul Qais ibn Abis sannan da Abdan al-Hadrami Allah ta'ala al-Hadrami waɗannan mutane guda biyu sun yi husuma tsakaninsu akan wani fili sai ya zama na shi wato ainihin Abdan shine wanda ya ce wannan filin nashi ne amma bayi da hujja bayi da dalili bayi da shaida a hannunsa wanda zai tabbatar da cewa wannan filin nashi ne saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to kafin nan da shi abdan ya zo bayi da hujja bayi da shaida imru'ul qais sai yunkurin zai rantsi dan dama manzo Allah ya faɗa mana cewa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara idan aka samu husuma tsakanin mutane biyu wannan ya ce wane ya ci dukiya la to zai kawo hujja cewa tabbacin cewa wannan dukiyar nashi ne sannan shi kuma da ake karansa eh inkari shi kuma zai rantsi in har hujjojin wannan ba su tabbata hujjoji ne gamsassu da za su gamsar cewa wannan dukiyar tashi bace saboda haka to tunda shi wannan bayi da hujja kaga albayyinatu alal mudda'i ya fadi kenan tunda bayi da hujja bayi da shaida to yanzu abun da ya rage shine al-yaminu ala man ankara wanda yayi inkari shi kuma zai yi rantsuwa da haka sai yayi yunkurin zai yi rantsuwa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan aya wato aya ta 77 a suratu ali imran innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan waɗanda suke wato musaye da alkawarin Allah da rantsuwansu su yi rantsuwa domin su karbi wani abu na duniya wanda bai taka kada ya karya ba ulaika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum azabun alim Allah ba zai musu magana ta rahama ba ba zai musu kallon rahama ba ba zai tsarkake su ba ranar alkiyama kuma suna da azaba mai raɗaɗi saboda haka jin wannan ayar sai shi a wato imrul qais sai ya fasa wannan rantsuwan da ya yunkurin zai yi to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ai la ya'kulu ba'dukum amwala ba ku ji tsoron Allah kada sashin ku ya ci dukiyan sashi dole dai tunda aka zo ana husuma tsakanin mutane biyu wannan ya ce dukiyan nan tawa ce wannan ma ya ce tawa ce dole akwai mai mallakar dukiyan a cikin su akwai mai gaskiya akwai makareci a cikin su dole akwai wanda yake da haƙƙi akwai kuma maha'inci a cikin su duk bai yiwa a ce ana husuma tsakanin mutane guda biyu akan dukiya kuma kowa mai gaskiya ne dole akwai inda aka samu matsala mai yiwa na'am yana iya zama kowa mai gaskiya ne ba mamaki wannan filin nawa ne shi kuma wani dillali ya sayar ma alaramma kaga ni ina da dalili cewa nawa ne shi ma kuma yana da hujjan cewa nashi ne saboda sayar mishi akai da kuɗi ya saya to amma dai dole akwai inda aka samu tsaiko dole akwai inda aka samu matsala to shine Allah sai saukar da wannan ayar yace wala taakulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da gaskiya wato da ta hanyar zalunci kai abdan ko kai imru'ul qais ɗayan ku da ya san wannan filin ba nashi bane ya hakura ya bar ma dan uwansa dukiyansa ya hakura ya bar ma dan uwansa dukiyansa shine yace wala taakulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar albatil wasu malamai suka ce albatil yana iya ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai ya zama na farko shine ta hanyar zalunci mutum ka ɗauki dukiyarsa ba tare da daɗin rai ba kamar a yi amfani da ƙarfi a ƙwace masa kayansa ko kuma ya ajiye a saci kaga wannan duka ba daɗin ransa aka karɓa ba ba daɗin ransa aka ɗauke ba ko kuma ya zama bilbaɗin ya zama cinikin da ke tsakaninku ko da kai da izininka ya karɓa shi ma da izininsa ka karɓa amma cinikin da yake tsakaninku ciniki ne na haram to ya zama bilbaɗin misali cinikin giya kuke yi tsakani ka ba shi kuɗi ya baka giya kaga wannan kun ci dukiya bilbaɗin domin ai Allah ya haramta cinikin giya ko Allah ya haramta shan giya ya kuma haramta cin kuɗin giya ya haramta shan jini ya haramta cin kudin jini ya haramta cin kare ya haramta cin kudin kare kaga duk wannan sai ya zamana kun yi cinikin kun yi yarjejeniya akan cinikin amma abin da aka kulla cinikin akai wani abu ne na haram to wannan ya zama an ci dukiya bil batil muna fahimta ku an ci dukiya ta hanyar da bata dace ba to shine Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to anan malamai suka ce Allah ya yi amfani da lafazin al'akalu ne, lafazin ci, ba wai ana nufin zallanci ne laifin ba. Kamar yadda Sheku Samir rahimahullah yake cewa wal almuradu bil akil huwa ma a ammumin. Wato abin da ya sa aka yi amfani da al'akil abin nufi da shi shine duk abin da zai iya shiga cikin wannan lafazin. Fayushmilu al-intifa'a bi ghairi al-akli min al-malbusat wal mafurushat walmaskunat walmarkubat yana iya shiga ciki akwai amfani da dukiya ta wata hanyar da ba lallai sai ka sayi abu kaci ba misali yace minal malbusat ka sa duka sa tufafi ka yi amfani da kudin haram ko na sata ko kudin cinikin haram ka sayi sutura kaga sunan shi kaci haram ko ko kuma ka sai shimfiɗa ka sai katifa ko bargo da shi sunan shi ka ci haram ko kuma ka gina gida da shi ko kuma ka sayi abin hawa da shi lakinnahu khassal akla yace sai dai Allah ya keɓance ci da yace al akl li'annahu aqwa wujuhi al intifa saboda ci shine hanya mafi girma da mutum zai yi domin ya amfana da dukiya shine ya ci a jikinsa ya ci a jikin shi domin in ya ci a jikinsa to nan ne abin da ya cin zai yawo a jikinsa ya ƙara masa lafiya ya bayyana a jikin shi amma in sutura ya saka in ya cire shi kenan ya cire kenan to shi yasa sai aka yi amfani da lafazin al'aklu saboda haka wannan yana daidai da misali faɗin Allah da ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira lallai waɗanda suke cin dukiyoyin maraya marayu bisa zalunci to su sani ba abin da suke ci a cikinsu in ba wuta ba to kaga Allah cewa yayi waɗanda suke ci to abun tambaya waɗanda suke saka dukiyoyin marayan fa kaga su ma ba abin da suke sakawa a jikinsu in ba me in ba wuta ba ina hukuncin waɗanda suke shiga cikin gida a dukiyoyin maraya ba abin da suka shiga in ba wuta ba ina hukuncin masu kaza da kaza da dukiya kaga amma an yi amfani da lafazin ci domin shine mafi shahara cikin hanyoyin da mutum zai amfana da dukiya wallahu alam da haka Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya ce kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar da bata dace ba ta hanyar da bata dace ba wa tudulu biha ila al-hukam wato ku dinga neman shiga da dukiyoyin da Allah ya baku zuwa wajen hukumomi ko kuma zuwa wajen waɗanda suke hukunci a tsakaninku kada ku yi amfani da dukiya ku ba wa wanda yake hukunci tsakaninku domin ya canza hukunci daga asalin gaskiyan yadda hukuncin yake shine wa tudulu biha ilal hukam kada ku yi amfani kada ku yi amfani da wannan dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya baku domin ku ba ma alkali ko ku ba mu wata hukuma cin hanci domin ta juya hukunci daga asalin adalci ta yi zalunci ta zalunci wanda bayi da dukiya muna fahimta ku haka Allah yana jan kunnen mu na farko kaga wannan zai zama jan kunne ne zuwa ga duk waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura su su zama su ne masu hukunci akan al'umma kada su zama masu karɓar rashawa kada su zama masu karɓar rashawa sannan wanda za a yi hukunci tsakani za a yi musu hukunci tsakani su ma kada su zama masu ba da rashawa don manzo Allah cewa ya la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci mai ba da cin hanci da mai karɓar cin hancin Allah ya tsine musu albarka Allah ya la'ance su saboda haka wajibi ne bai yi kokarin kiyaye ba da aka Allah ya ce wa tudulu biha ilal hukam shine malam yace ai tusiruha ilaihim birrishwati liyahkumu lakum kada ku kuskura ku dauki dukiyanku ku ba ma masu shari'a tsakaninku don ku ba su cin hanci domin su ba ku gaskiya bayan kun san ba ku da gaskiya kar ku yi haka kada ku yi haka da haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta amma kaga yanzu mu mun iso wani lokacin da mai kuɗi kan ma baka ma fara shari'a da shi ko saboda ka san bara baka yi labari ba ko da kuwa kai ne mai gaskiya in haka za ka yi haƙuri haka za ka yi haƙuri bara ma ka fara shari'a da shi ba saboda ka san gaskiyarka ba za ta amfane ka ba a wannan wajen gaskiyarka ba za ta amfane ka ba abin da ke amfani shine kudin mai kudi kai kuma talaucin ka ya ja maka bala'i haka di yanda aka je in dai tsakaninka da mai kudi ne to mai kudi shi an mai gaskiya kai talaka makareci kake kai talaka makareci ne baka da gaskiya saboda me saboda rashin rashin abin hannu rashin kayan masarufi almuhim zaka ga akwai waɗanda su sana'ar su ce ma su tsaya a bakin kotunan mu idan kun zo da ku yi kusuma bai san hawa ba bai san sauka ba bai san yaushe aka faro bai san ina aka tsaya ba damuwansa dai kawai an bashi kuɗi to zai je shaƙe wuya ya tsaya ce billahi allazi la ilaha illa huwa filin nawa ne bayan kuma ya san ƙarya yake bai san me faru ba amma saboda kuɗi saboda kuɗi saboda ka in dai kana da kuɗi to shari'ar gaba ɗaya juyawa za ta yi Allah ya kyauta dama manzo Allah ya faɗa mana yace li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal manzo Allah yace kowace al'umma tana da fitina abinda in ya kunno kai cikin ta ba mai tsallakewa sai kadan manzo Allah yace fitinan al'umma ta kuma kudi in kana neman yanda za a kama mutan wannan al'umman da yawa to ka zo matsalan kudi ka zo matsalan kudi Allah ya samu dace daga sai Allah ya ce litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi kada ku ci dukiyoyin ku tsakaninku ta hanyar da bata dace ba sannan kada ku dinga daukan dukiyoyin kuna ba wa masu shari'a da alkalai da hukumomi domin su canza shari'a su ba ku gaskiya alhalin ba ku da ita domin ku ci dukiyoyin mutane ta hanyar da bata dace ba a nan a wani zai iya cewa ai akwai ishkali Allah ya ce kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar haram ta hanyar da bata dace ba sai ce kuma litakulu sai kawo lamun anan to a wannan lamun din ana kiranta da lamul aqiba domin akwai lamul ta'lil akwai lamul aqiba lamul ta'lil shine nayi kaza don kaza ya faru to wannan lamul ta'lil kenan wannan don kaza ya faru din shi yake kira lamul ta'lil amma nayi kaza daga ƙarshe kuma kaza ya faru to lamul aqiba kenan misali da Allah ya ce faltaqahu alu fir'auna sai ce mi liyakuna lahum aduwan wa hazana Allah sai ce mutanen fir'auna sai suka kama annabi Musa bayan an sanya shi a cikin akwati an sanya shi a cikin teku sai Allah ya ce liyakuna lahum aduwan wa hazana shin tambaya anan ita ce mutanen fir'auna sun kamo annabi Musa ne har zuciyarsu suna so ya zama musu bakin ciki ba haka bane amma abinda ake nufi shine liyakuna lahum sun kama shi amma ƙarshen yadda al'amarin zai kasance shine zai zama musu bakin ciki zai zama musu abokin gaba amma su ba da wannan nufin suka kama shi ba kaga yanzu wannan lamun din ba lamun ta'lil bane ba manufansu na kama shi ba kenan manufansu na ɗauko shi sun tsunto akwati suna tsammanin an tsunto dukiya ne an tsunto alheri ne saboda haka bari a fara kaiwa gidan excellency ba su san cewa bala'i suka kawo ba ba san cewa wai George Bush ne ya kamo Osama bin Laden ya kawo shi White House ba kaga ku akwai damuwa yi eh liya kuna lahum aduwan wa hazana to kaga anan abun nufi shine wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami litakulu karshen al'amarin shine za ku ci dukiyoyin mutane litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi za ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane ta hanyar sabon Allah wa antum ta'lamun alhali kuna sane cewa wannan abin da kuke aikatawa din ba daidai bane kuma sabon Allah ne wannan ayar tana nuna mana darussa masu tarin yawa daga ciki shine yadda shari'ar musulunci ta bada wato muhimmanci sosai wajen kula da dukiya Allah ya ja kunnen mu a wajaje da yawa a cikin ƙur'ani cewa mu kula da dukiyoyi domin dukiya amanar Allah ce kashe ta ta hanyar da bata dace ba cin amanar Allah ne shi yasa ai Allah ya ja kunnen mu yace duk wanda aka san gaula ne shi soko ne shi to kara dauki kudi a bashi Allah yace wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa Allah ce wala tutu sufaha'a amwalakum kada ku ba mawawayen cikin ku dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiyoyin da Allah ya sanya tsayuwar rayuwarku suna tafiya ne akan dukiya haka Allah ya ce to kada ku dauki waɗannan dukiyoyin ku ba marasa hankalin cikin ku kada a ga mutum gaula-gaula ne soko-soko ne a ce to barin ɗauki miliyan biyu in ba shi jari Allah ce karku yi haka saboda dukiya amana ce ta Allah in an ba gaula kuma salwantar da ita zai Allah ce kada ku yi haka saboda Allah maɗaukakin sarki yana kula da dukiya sosai domin dukiya hanya ce shortcut ta samun aljanna hanya ce mai gajeren zango yanzu yanzu nan zaka wuce eh saboda haka addinin musulunci ya kula da dukiya shi yasa zaka ji Allah yana cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah ya ce ya ku yan adam ku yi ado duk sanda za ku zo masallaci wa kulu sannan ku ci washrabu ku sha wala tusrifu kada ku yi israfi ma'ana ku sa sutura ku yi ado ku ci ku sha amma kar ku wuce iyaka kar ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin saboda Allah baya son mabarnata Allah baya son masu ballatar da dukiya Allah baya son masu kashe dukiya a banza wallazina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina zalika qawaman Allah ce su bayin Allah su ne waɗanda in za su kashe dukiya to ba sa ƙauro ga inda ya kamata su kashe su ba su ci ba ba su sha ba ba su sa ba ba su ba wani ba Allah ce ba sa haka walam yaqturu lam yusrifu ba sa wuce iyaka ba sa israfi ba sa almubazzaranci walam yaqturu sannan ba sa ƙauro makana baina zalika qawama suna tsayawa ne a tsakiya su ba mabarnata ba su ba marowata ba sai su tsaya tsaka tsaki wannan shine abinda Allah ya nuna mana Allah kuma ya nuna mana ma masu almubazziranci ɗan uwan shaytan wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubadhil tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura Allah ya ce kar kai almubazziranci dan masu almubazziranci ɗan uwan shaytan ne shaytan kuma ya kasance mai yawan kafulci da butulci ma Allah madaukakin sarki saboda haka lallai addinin musulunci ya kula da dukiya sosai eh shi yasa ai idan ka dauko rukunin musulunci zaka ga akwai waɗanda ba sa cika ma sai da dukiya yanzu duk tilawan alaran man nan idan an zo bangaren ita'u zakka in bai da shi duk tilawan sannan man da shi a wannan babin ko ba zai zakka ba eh an zo maganar tafiya aikin hajji me ake nema tilawa ko dukiya dukiya ake nema ba talawa ba yanzu tsakaninku da Allah a aikin hajjin bara babu waɗanda Allah ranma ya fi su talawa kuma sun tafi aikin hajji amma shi bai tafi ba saboda wajen me yake aiki dukiya ce take aiki yasa aka ce hajjul baiti sai aka ce me liman istata'a ilaihi sabila da aka ce aikin hajji aka ce wanda ya samu dama wanda ya samu dama amma kaga yanzu ga mutane wani zai taso cikin gidan talakawa Allah ya masa budi ya bashi arziki amma kuma sai kaga yana butulci ma Allah wajen kashe kuɗi ina butulci ma Allah tara mutane ana biki kaga an ɗauko bonds ɗin kuɗi ana balle shi ana watsa shi sama manzo Allah yana daga cikin abin da yace Allah ya hana mu akwai idaatul mal barnatar da dukiya manzo Allah ya ce Allah ya hana wannan ballatar da dukiya a zauna a ƙasar nan inda ake fama da waɗanda suke kwana ba su ci ba ba su sha ba haka za su kwana amma a samu wai su manya cikin 'yan ƙasan wai suna biki biki ana maganin wai zallan kuɗin buɗe lullubin amarya sai an zuba dala miliyan kaza sai an zuba dala dubu kaza a tsakiyar al'ummar da wasu ba sa ci wasu ba sa sha har mu ga kwanan nan wai wai wani dan kasuwa wai yayi birthday din ƴaƴansa ya sa an masa cake cake na miliyan 700 da wani abu cake kawai wai na birthday gashi nan a tsayen da ka san ginin gida kai jama'a akwai damuwa ba dan an je lahira fa tambaya duniya akan kuɗi ba min aina tasabahu wa fima anfaqahu Allah zai tambaye ka a ina ka samu sannan a ina ka kashe a ina ka samo eh ka tsallake ka samo ta halal to a ina ka kashe shi ma ka kashe ta halal haruna ce to ai kudin shi ne dukiyar shi ne to tambaya in an tambaye shi a ina ka kashe in yace na kashe miliyan 700 da wani abu wajen yin kek din birthday tsakaninka da Allah zai tsallake ko zai shiga bala'i shi birthday musulunci ne shi to waye kawo shi ɗabi'an yahudawa ce amma zala kuma ya ce daga cikin waɗanda Allah ya fi fushi da su ranar alkiyama shine wanda ya ɗauko wata al'ada daga ƙasar wajen musulunci ya kawo ta cikin musulmai ina aka samu baddi ai babu ita a musulunci saboda haka jama'a mu kula da alfarman dukiya mu kula da alfarman dukiya dukiya amanar Allah ce ba a wasa da ita ba a zubar da ita a banza ba a ɓarnatar da ita a banza mu kula da ita sosai eh Allah ya samu dace daga cikin abin da zamu fahimta anan shine a shi mai hukunci alkali wajibi ne akan sa ya hukunci da abin da ya bayyana masa na gaskiya sannan wanda zai tsaya wajen hukuncin shi ma ya tsaya wa mai gaskiya ba ruwanka da mai kuɗi kar kuɗinsa ya ruɗe ka ba ruwanka da talaka kan talaucinsa ya baka tausayi in dai bayi da gaskiya bayi da gaskiya talaucinsa ba zai mai da shi mai gaskiya ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin ya ku waɗanda kuka yi imani ku zama masu tsayuwa wajen ba da shaida na adalci don Allah shuhada lillah ku tsaya ku ba da shaidan nan don Allah walau ala anfusikum ko da shaidar in kun ba da ita za ta dawo kanku awul walidain ko kuma za ta taba iyayenku wal aqrabin ko ƴan uwanku na kusa sai Allah ya ce in yakun ganiyan in wanda zaka ba da shaida a kansa mawadaci ne kada wadatarsa ta ruɗe ka aw faqiran idan talaka ne karka ce ya baka tausayi Allah sarki wani in aka kama shi ban sanya zai kare ba Allah ya ce fallahu aula bihima da talakan da mai kudin ai kai Allah ya fi maka su saboda ka kai ka ji tsoron Allah shi talaka in mai gaskiya ne wallahi gaskiyarsa za ta fito da shi Allah ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi son zuciya son zuciya zai hana ku adalci wa in talbu Allah ya ce idan kuka kautar da shaida daga asalin inda take autoridu ko kuka guje ma bada shaidan ma gaba ɗaya wai dan saboda kada shaidan ta taba wani sai ce fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira ai Allah ya san abin da duk kuke aikatawa wannan aya suratul nisa idan ka mutsa gaba kusa suratul maida da yar uwarta ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ya ku dan da kai imani ku zama tsayayyu wajen ba da shaida don Allah wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada haushi da gaba da kiyayya dake tsakaninku da wasu mutane ya ja ku ku kasa yi musu adalci Allah ya ce i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shine kusa da yafi shine wato mataki na mafi kusa da yafi kusa da ya kai ku zuwa ga tsoron Allah ku tsaya ku ji tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allaha bima ta'maluna khabir inna Allaha khabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke yi Allah ya ce ina sanar da shi saboda haka shi mai hukunci ya tsaya akan adalci ba mu ga irin wasiyan da Allah ya ma annabi Dawuda ba alaihi salatu wassalam bayan Allah ya fitine shi ya jarabe shi wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwadu al mihrab id dakhalu ala Dawuda fa fazi'a minhum annabi Dawud yana zaune a masallaci ko sai ga wasu mutane guda biyu sun haudu ta saman katanga sai ya tsorata suka ce a zauna la ta hafkar ka tsorata khasmani mu din nan guda biyun nan husuma muke yi baga ba'duna ala ba'd sashin mu ya zalunci sashi fahkum bainana bil haqqi kai hukunci tsakanin mu da gaskiya wala tushti wahdina ila sawa'is sirat kada kai kai zalunci kada ka kauce ma gaskiya ka nuna mana hanya madaidaiciya ka nuna mana asalin gaskiya sai na farko ya fara magana sai ce inna hadha akhi yace kaga wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da tumaki ko awaki guda 99 waliya na'jatun wahida ni kuma ina da akuya daya faqala akfilniha maimakon ya debo tara daga nashi ya bani na wasu zama goma sai ce wai in bashi guda ɗayan nan ya hada da nashi 99 dan lissafin ya fita masa S sai ce wa'azzani fil khitab sannan ya matsa mun wajen roƙon ya yayi dole wai sai na bashi wannan guda ɗayan dan ya cika da lashi zama guda ɗaya kaga ai ko kai ne a karan farko zaka ce ka wannan akwai mugu ko kana da akuyoyi 99 wannan na da guda ɗaya maimakon kai ka ƙara masa tara cikin naka sai ka ce baka ɗayan sa ka cika ɗari annabi dawuda shi ma yana ji sai ce laqad zalamaka bisu ali na'jatika ila ni'aji annabi dawud yana ji sai ce kai gaskiya tunda yace ka bashi akuyar kaɗai ya cika ya hada da nashi kai wannan akwai azali kai wani irin mugu ne wa inna kathiran min al-khulafa la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihat annabi dawud ya ƙara bayani ya ce ai dama da yawa cikin waɗanda ake hulɗa da su abokan hulɗa da yawa suna zaluntar junansu sai dai waɗanda suka yi ibadi suka yi aiki na gari sai ce kuma wa kalilun mahu ƴan kaɗan ne su waɗanda ba su zaluntar abokan hulɗansu sai Allah ya ce wa zanna dawudu annama fatannahu daga baya sai annabi dawudu ya fahimci cewa jarabawa ce Allah ya masa waɗannan mutane biyun mala'iku ne dan yana gama jawabi sai ga sun bace fastaghfara rabbahu sai ya roki gafaran ubangijinsa wa kharra raki'an wa ana ya fadi yayi sujada yayi ruku'u ya dawo zuwa ga Allah jarabawan da Allah ya mishi shine a matsayin shi na annabi kuma sarki mai hukunci ya kamata da wannan mutumin ya ce wane ya roki in bashi akuya ta ɗaya cika nashi zama 99 ya kamata ya ji ɗaya ɓangaren kafin ya yanke hukunci amma bai saurari ɗaya ɓangaren ba saboda me wannan yana so ana so a nuna mana shi alkali kullum dole ya zama tempansa ya zama in control saboda za a zo a yi mishi bayani watakil wanda zai yi bayanin a karan farko ya fi kowa iya jawabi ya fi iya jawabi yanzu ko kai ne aka zo aka maka wannan jawabin ka duba irin yadda ya jera jawabin inna hadha akhi ya ce wannan faɗan uwana ne ma'ana kaga akwai kusanci tsakanin ya da shi kenan amma duk da haka ji rashin mutuncin da ya mun lahu tis'un wa tis'una naja akuyoyinsa 99 ni kuma nawa guda ɗaya faqala akfil liha yace cikata mun naka ya zama ɗari ya kada da wa'azzani fil khitab ya matsa mun wajen maganan yayi yayi yayi yayi kaga ko ai dole zaka tunzira kana jiran ya shiru ka hau kan wancan da faɗa annabi dawuda shi ma sai ya haka saboda haka sai Allah ya nuna masa cewa wannan kuskure Allah ya ce fa ghafalna lahu zalika sai muka yafe masa wannan wa inna lahu indana la zulfa husna ma'ab saboda dama yana da matsayi a wajen mu da kyakkyawan makoma sai Allah ya ce to tunda an yi wannan to annabi dawuda bari maka fada ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard Allah ya ce annabi dawud mun sanya ka ka zama khalifa shugaba alkali a bayan ƙasa fahkum bainan nasi bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah son zuciya zai raba ka da hanyar Allah haka Allah sai ya ja kunnan annabi Dawud alaihi salatu wassalam kaga in har Allah na iya jan kunnan annabi Dawud a matsayin shi na alkali cewa ya ji tsoron Allah ya yi hukunci da abin da ya bayyana masa na adalci to ina kuma ga wani alƙalin da ba annabi Dawud ba ina ga wani alƙalin da ba annabi Dawud ba alaihi salatu wassalam saboda haka dole ne yana daga cikin abin da alƙali zai kula da shi dole ya kula da adalci ya kula da tsoron Allah sannan musulunci ya ba da dama na kowa a bashi dama ya kare kansa wannan wajibi ne ba a tauye ma wani wannan hakkin dole ne a saurari kowa a ba mu kowa damar yayi bayani sannan wannan ayar tana nuna mana wato masifan da yake cikin cin dukiyar haram domin ita haram ba ta da albarka kuma wallahi duk wanda ya mu'amala da ita sai ya zama ɗebabban albarka duk wanda ya mu'amala da haram albarkan Allah sai ta nisance shi wanda duk yake son zaman lafiya ya samu albarkar rayuwa wallahi dole ya kula da halal in kana so ka ji daɗin duniya albarka ta sauka a kanka ta sauka a gidanka ya zama ba abin da ke shiga cikin gidanka in ba halal ba duk wanda ya kai haram cikin gidansa to yana tabbatar maka zai rayu cikin bakin ciki sawa'un ya gane ko bai gane ba amma dai dole ne dai shi da kwanciyar hankali sun yi hannun riga sun yi hannun riga saboda dama mai ke kawo kwanciyar hankali a gida albarka a cikin mata da yaya ko to haram tana kwashe albarka kai kanka ba za ka yi albarka ba balle yayanka da matanka saboda haka jama'a mu kula da halal mu nisanci haram Allah ya ba mu ikon nisan kanta to wallan sai karanta mana ayan sai mu tsaya akan ta insha Allah
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين to wayannan ayoyin insha Allah ta'ala gobe Allah ya kai mu sai mu tashi akan su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين